والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أصول الفقه تعليف فضيلة الدكتور أحمد بن علي سير المبارك الدكتور عبد الله بن عبد الله والدكتور عبد الله عبد الموثن رحمهم الله تبارك وتعالى يوضا متاشي درسينا ننا نبيار الحاكم wane ne alhakim shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ta ƙice saboda haka usulul shari'a ko usulul fiƙe alhakim shi ne Allah shi ne mai yin hukunci mai ce a yi kaza ko a bar kaza ba da an arafna ma'ana alhukum bayan a bayan mun san menene ma'anan abin alhukum fil lugati wal istila a cikin lugar larabci da istilahi to yajjaru bina ya kamata gare mu ko ya dace gare mu albahsu anil hakim mu yi bincike dangane da wane ne alhakim lian alhukuma la budda lahu min hakimin domin aka ce ga alhukum to dole sai an samu hakim فالحاكم هو الله تعالى alhakim dai shine Allah subhanahu wataala li'annahu khalaqal kauna domin shine halici duniya biman fiha da abin da ke ciki mai hankali min insin wajinnin na ainihin mutane da aljanu li ibadatihi domin bauta masa Allah yana cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ba halici aljanu da mutane ba sai don su bauta mun wa muktada zalik sakamakon haka shine an bayyana lahumul manhaja yayi musu bayani na tsari ko hanya allazi yasiruna alaihi fi ibadati wanda za su gudana a kansa wajen bauta masa wajen yin masa ibada hatta takuna ibada sahiha muwafaqa hatta takuna ibadatan sahihatan muwafaqatan limuradihi jalla wa ala wato har ta kasance ibada ce ingantacciya wanda ta dace da manufansa shi Allah mai girma da ɗaukaka saboda haka duk ibadan da ta kasance ba ingantacciya ba ce to ba daga wajensa ba ne ba ta dace da manufansa ba to ba wanda ya sa ba ne musamman wajen saba masa ko wajen kirkiro abin da aka ga dama saboda haka wa karfa ala zalika kuma Allah ya yi haka duk abin da ya shafi shari'a Allah ya riga ya sauwake mana in babu a Kur'ani akwai hadisi idan babu a hadisi akwai malamai masu warasiku na fil ilmi saboda haka sai su yi bincike su yi mana ijima'i ko kiyasi ko a samu saddu zari'a ko almaslaha almursala ko al'istishab ko shar'u man ƙablana ko ƙaulu man ƙala da sauran makamantansu wa ƙarfa ala zalika fa ba a san rusula Allah ya aiko manzanni alaihimu salatu wa salam wa anzala alaihim alkutuba ya saukar musu da littafi li yubayyinu lin-nasi hukum Allah ta'ala domin su yi bayani ga mutane hukuncin Allah malaukaki saboda haka ba sai ka je wajen Allah ko sai Allah ya magana da kai ba kai kalam akwai waɗanda suka fi ka kaifin hankali da basira to su ne aka yi musu magana aka aiko musu da sakonni kwarai da gaske daga nan kuma malamai su ma suka kamfata duka samu wannan matsayi kamar yadda ya ce rusulan mubashiri na mundirina kaga mubashirina ba za su yi ba sai da littafi wa mundirina ma ba za su yi ba sai da littafi na'am fi kulli ma yatuna wa ma yazarun cikin dukkan abin da suke zuwa masa ko suke barin sa eh in aka ce ma yati wa ma yazar komi kenan amma ana faɗa ne da hikima a larabci komi kenan saboda haka ba abin da Allah ya bari ma farratna fil kitabi min shay'in na'am wa shari'a al-islamiyya saboda haka shari'a ta musulunci akhiru shara'i ita ce ƙarshen shari'u gaba daya ja'at ahkamuha mubayyana wanda hukunce hukuncenta sun zo ne waɗanda aka yi bayanin su fil qur'anil karim a cikin alqur'ani mai karinci wato alkitabil khalid littafi wanda yake dawwamamme shine la yatihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfi wa fi sunnati al-mutahhara da kuma ainihin sunna mai tsarki allati hiya wahyun sani domin hadisai sune wahayi na biyu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha baya furuci da son zuciya wa kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in huwa abinda duk yake faɗi bai kasance ba illa wahayun sai ainihin wahayi ne yuha wanda ake masa wahayi daga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka kun ga wannan ya ba da abin da menene protection ya ba da kariya ma Qur'ani da hadisi ba sai kaji wajen Allah ba ba sai ka je ba sai ka jira wani abin nan ba already kawai yana nan kai kokari ka karanta ko ka haddace ga kuma hadisai nan birjik su ma kai ta bincike har Allah ya sa ka gano menene hukuncin abu kaza ko menene matsayin abu kaza ko mai shari'a ta ce dangane da abu kaza don ka gama kara da waɗannan baka samu bayani ba to sai a shiga kwatantawa shine kiyasi sai ka shiga kwat abu kaza yayi kama da kaza dun wajen karatunka yawan karatunka shi zai fahimtar da kai dalilin da yasa aka haramta kaza saboda kaza ne eh dalilin da yasa aka haramta kaza saboda kaza ne shi yasa mujtahiduna suna amfani da waɗansu alƙaluma saboda ma yawan karatun kafin ma ka ankara wani abu ya riga ya shiga jikinka baka sani ba. shi karatu haka yake inda kana yin sa yau da gobe zuwa waɗansu watanni ko shekaru akwai ilimin da zai shiga cikinka kai baka sani ba dun wata matsalan tana zuwa sai ga kawai ka fahimce sa ba sai an kai ruwa rana ba ba sai ka yi gumi ba amma kawai in kana zaune kana cin tuwo da ɗumame to wannan ba inda za ka je dole karatu sai da maimaitawa sai da research shine malamai suke cewa taqullaha wa yuallimukumullah idan kun ji tsoron Allah to sai Allah ya sanar da ku abin da baku sani ba zaka iya bincikenka kai bincikenka sai kuma Allah ya ƙara maka da waɗansu abubuwan da saboda hakurin da kai da naciyan da kai zai ƙara maka wani ilimi na musamman to anyway wa kazalika kuma kamar haka ne ma sabata min tariqil ijma abin da ya tabbata ta hanyar ijma'i in aka ce ijma'i haduwan malamai yawa ba wai kawai abin nan ba akwai wanda za kira su malamai alhali da sauransu wani akan kalma ɗaya sai ka jijjiga shi bai ma gama fahimtan wato kalman wa kazalika akan wa kazalika sai ku minti talatin bai gama ganewa ba da menene amfanin wa da matsayin wa da kazalika kazalika ai abin nan ne harufa ne guda nawa wa kazalika guda hudu don kace yayi bayani da ma qablahu da ma ba'dahu menene yake nufi menene munasaba mecece hikima to sai ga ya rikice gaba ɗaya to ba irin waɗannan ba su waɗancan masu haduwa su yi ijima'i in ka ce wa kazalika to zai ce na ina a kan me domin ka ce kaza kawai zai maka karin bayani ko ya ce maka da kaza da kaza da kaza wanne kake nufi zaɓa ƙwarai da gaske domin ka ce masa huwa sai ya ce huwa na ina na cikin ayan Kur'ani ko hadisi wanne wannan addamiru ya udu ala wa ma mawqifuhu wa ma hukumuhu wa ma muktadahu to kaga duk zai maka bayani shine masu ijma'i kuma duk wanda ya kai matsayin ijma'i wato za a yi ijma'i tare da shi to su ne masu alkiyasi kuma kuma shine mai kiyasi fa innahuma sabitani bil kitabi was sunna saboda su dinnan su tabbata a cikin ainihin Qur'ani da hadisi kuma duk idan an koma tushen su damun Qur'ani da hadisi ne ijma'i ko kiyasi ko ma menene wa kullum minhuma kowanne daga cikin su labudda min itimadi wato dole ne wato daga ainihin madogaran sa ala dalili khas fil mas'ala a bisa ainihin dalili na musamman akan masala wa bi hadha saboda haka nasilu za mu kai ga ila annar hakima huwa Allah ta'ala lalle babban mai hukunci fa shine Allah duk yadda aka yi babban mai hukunci shine Allah kaga sabanin hukunce hukuncen yawa da sarakuna suke yi da gwamnoni suke yi da yan majalisu suke yi dun su ba na Allah bane na'am ubangiji ta'ala ya ce inil hukmu illa lillah lalle hukunci ya tabbata wato inal hukumu illa lillah hukunci ya tabbata ne ga Allah shi kadai ko kuma inal hukumu hukunci bai kasance ba illa lillahi sai ga Allah shi kadansa eh wato wannan wani irin nau'i ne a cikin ilimin balaga wanda jumla za ta zo ba yadda ta saba zuwa ba saboda wani dalili domin a gwada mai a gwada iktisasi ya kusul haqa Allah yana ba da labarin gaskiya yana fayyacewa wa huwa khairul fasilin kuma Allah ta'ala shine fiyayyen masu bayani dalla dalla to bai kawo dayan bayinul hukumu illa lillah amara Allah ta'budu illa iyyahu saboda ya hadu da tauhidi saboda haka in ka yarda hukunci na Allah ne to babban abin da zaka fara kiyayewa tauhidi sai daya ayan awalam yarau shin ba su gani ba ne an na na'atil arda nan kusuha min atrafiha muna zuwa ma ainihin kasashe muna zagwaigwaye su daga gefensu gaba daya muna rarrage su daga gefe don abin da musulunci yake kenan da farko ya fito dan kankani amma hankali yana yin fadi yana yankan nan ya kara ya yanki can ya kara ya yanki can ya kara shine nan kusuha min atrafiha wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi shi fa Allah yana hukunci ne ba wanda ya sai bibi hukuncin Allah ce zai yi bincike bai yi ba kuma wannan fa ya hada komi da komi ne ko a rayuwanka in kaga ka samu ci gaba haka Allah ya kaddara in kaga kai baya haka Allah ya kaddara duk yadda kai kai gaba ba za ka yi ba inda Allah ya ajiye ka nan za ka tsaya shine wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi ba wanda ya sai ce me yasa Allah yi kaza me yasa wane ya fi ni me yasa wane ya gagara warkewa me yasa aka yi hukuncin kaza wannan na Allah ne to kaga ko gonar Allah tana da yawa ka bar wa Allah abin sa wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi wa huwa sari'ul hisab wa hukmullahi ta'ala hukuncin Allah madaukaki mulzimun lil khaliqa yana lazimtan halittu tunda shi ya halitte su yayi hukunce hukunce to dole abi wa ya harumu tatilu kulla saboda haka haramun ne a ce an yi watsi da shi gaba daya au tatila ba'dhi ko kuma tatilu ba'dhi ko kuma a ce an yi watsi da wani bangare nasa mai Allah yace afatu'minuna bi ba'dil kitabi shin yanzu za ku yi imani da wani bangare na littafin Allah ko na hukunce hukuncen Allah wa takfuruna bi ba'dhin ku kafirce masashi fama jaza'u man yaf'alu zalika minkum to menene sakamakon wanda ya aikata haka daga cikin ku ai illa khizyun fil hayati dunya to sai wulakanci kawai ana rayuwar duniya zai ga wulakanci iri daban-daban kamar yadda muke gani tunda ba abin shari'an Allah to shikenan ko sai a hakura da wulakancin duniya wa yawmal qiyamati sa'annan kuma ranar tashin alkiyama yuradduna ila ashaddil azab ana mayar da su zuwa ga mafi tsananin azaba to Allah ya tsare mu na'am fa idza tanakkaba almuslimu at-tariqa idan musulmi ya kauce ma at-tariqa al-mustaqima hanya madaidaiciya kamar yadda aya ta yi bayani ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim eh ka gani at-tariq al-mustaqim hanya madaidaiciya wastabdala bi akamillahi akaman ukra ya canza hukunce hukuncen Allah da waɗansu hukunce hukunce daban ayyan kana masdaruha ko ma yaya ne tushen su ayyan kana mazdaruha ko daga ina ne mutakidan kuma yana mai kudurtawa a zuciyarsa salahaha cewa waɗannan hukunce-hukunce sun inganta wa adama salahi shar'illahi ta'ala da rashin dacewar shari'an Allah da wannan zamani saboda shi wayayye ne ɗan boko faƙar kafara to wannan ya kafirce gaba da ya kulullahu azza wa saboda ubangiji madaukaki yana cewa wa mallam ya kumbi ma anzalallah duk wanda bai hukunci ko bai yadda da yi masa hukunci da abin da Allah ya saukar ba wa ulaika humul kafirun wadannan sune kafirai kun ga kai tsaye ayin ta yi magana fal hukmu lahu azza wa jalla don haka hukunci yana ga Allah shi kadai la li aqlin wala li gairi hukunci ba ga hankalin mutum bane wala li gairihi ko kuma ga daurin gindi ko zabe ba eh walansu kasashe su idan za su yi hukunci sukan dubi masu hankali musamman dattawa kowa sai a je a dauko shi alhanyansa da ya kware ba wai sai kai karatun boko ko kai rubutu ko kai karatu ba ba ruwan su da wannan in kafinta ne ya kware ya kai shekara 30 ko 40 yana yi to sai a ce shi ma memba ne kwarai da gaske idan manomi ne shekara talatin ko arba'in sai a ce memba ne to masu wayo wayon da suke kenan duk da kasance wayon su bai musu amfani ba to waɗannan idan suka haɗu su ne za su ce ya kamata jama'a su yi abu kaza ya kamata su bar abu kaza suna tsara wa mutane dokoki to amma naturally idan mutum yana da hankali mai kyau bai samu matsala ba bai sa son zuciya ba kuma shekaru sun masa yawa to za ka samu kusan abin da yake fala ko bai kawo aya ko hadisi ba zai ka samu ya dace dun ba zai so abin da zai cutar da al'umma ba saboda kwana biyun da yi fitratallahi allati fatara an-nasa alaiha la tabdila li khalqillah zalika dinul qayyim saboda haka akwai wannan to wali gairihi kuma idan aka ce babu akal to za a dawo kan menene ligairihi kamar yadda muke zaɓe wani ma mashayin burkutu ne za ku zaɓe shi dan majalisa wani mashayin wiwi ne za a zaɓe shi dan majalisa wani mashayin giya ne za a zaɓe shi dan majalisa wani daman tuntunin ɗan tambele ne za a zaɓe shi ɗan majalisa kuma su ne za su haɗu su kirkiro muku dokoki to waɗansu irin dokoki za ku samu za a hala da na waɗancan dattawa ba zai yi ba balle kuma ka ce za ka yi comparing da na Allah subhanahu wa ta'ala so that is so don haka falhukumu lahu azza wa jalla la liqaqalin wala li ghairi la qabla wurudi shar'i wala ba'da ko da kafin zuwan shari'a ne ko bayansa amma dai Allah ta'ala ya ce dama wa makunna mu'azibina hatta nab'atha rasula ba mu kasance masu azabtarwa ba har sai mun aiko manzo eh idan aka maka gargadi to nan ne hujja za ta kama ka amma babu gargadi to shikenan duk abin da kai za a iya dan daga maka kafa sai dai kuma hankalinka ba zai barka kai shiririta ba wannan shine سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك